بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Lahadi tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke ci gaba a tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul ma'ida من كان آية تشدا زم تاش آية تبقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعذروا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يتشي واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمر الله مدوككين سركي عليكم دي أكمكم wace irin ni'ima ce ni'ima ta musulunci da imani da shari'a wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih sannan ku tuna alƙawalin da Allah madaukakin sarki ya kulla shi tsakankanin shi da ku idh qultum sami'na wa ata'na yayin da kuka ce sami'na mun ji wa ata'na kuma za mu yi da'a da biyayya lokacin da suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi mubaya'a ne da shi akan ji da kuma biyayya sallallahu alaihi wasallam wattaqullah Allah ce ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne game da duk abinda kirazan ku suka boye ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka imani da Allah kunu qawwamina ku kasance masu tsaye ko tsayayyu wurin yin aikan alkhairi ko wurin yin da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma biyayya gare shi subhanahu wa ta'ala lillahi ga Allah shi kadai shuhada a bilkisti kuma ku kasance masu ba da shida bilkisti da gaskiya masu ba da shida da adalci wala ya jiriman na kumshana'anu kawo kada jin haushin wasu mutane da bakin cikinsu ya sa ya ɗauke ku ala Allah ta'adilu ku ce ba za ku yi musu adalci ba i'idulu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa saboda shi adalci shine mafi kusa ga jin tsoron Allah bi ma'ana kar wani kiyashi da ke tsakankanin ku da wasu ko kuma keta da ke tsakankanin ka da wasu hakan ya sa ka ƙi musu adalci wurin yin shaida balika musu adalci ko da ku ba ku shirye tsakankanin ku da su ko da ku akwai wani abin da ya haɗa ku wanda ba ku jituwa in aka zo ba da shaida ta adalci to kai adalci a kansu sau da yin adalci shine kusa da tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah ƙwararren masani ne game da duk abin da kuke aikatawa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah ya yi alkawali game da wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari lahum gare su magfiratun na gafara wa ajrun azim da lada mai girma walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda ko suka kafirce wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabul jahim waɗannan sune ma'abuta shiga wutar jahannama ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah madaukakin sarki akan ku idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da mutanen suka himmantu na su shimfida hannayensu akan ku ana nihin yahudawa na banu nadir lokacin da suka so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi da yaje a inda suke suka so su turo mu annabi dutse daga sama ya kashe shi sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga baros shine Allah yake tuna musu wannan ni'imomin ku tuna wannan ni'imar da Allah yayi akan ku lokacin da mutanen suka himmantu da su shimfida hannunsu akan ku dan su karkashe ku fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu daga barin ku ya tsare ku daga sharrinsu wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne masu imani ya kamata a ce sun dogara sai Allah ya ce ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Allah ce walaƙar a kazar lagun mithaka bani Isra'il, haƙiƙan Allah maɗaukakin sarki ya riƙe alƙawalin banu Isra'il, wa ba a fina min hun mufinai ashara na ƙaiba, maka turo daga cikinsu, ifinai ashara na ƙaiba mutum guda goma sha biyu zaɓaɓɓu manya jagorori daga cikinsu. Wa ƙalar lahu inni ma'aku, Allah ya ce da su ku sani cewa ni kam ina tare da ku ta hanyar ba ku taimako da nasara. la'in akamtumus salata idan har kuka tsai da sallah wa ataitumuz zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka ba su nasara kuka girmama su wa aqarattumullah qardan hasana sannan kuka baiwa Allah mafi kyawun bashi bi mana kuka yi sadakoki da ayyukan alkhairi daban-daban la ukaffiranna ankum sayyi'atikum tabbat ni kam zan karkare muku dukkanin kurakuranku wada udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan tabbat zan shigar da ku gidan aljanna wadda kuramu suke gudana kalkashin ta faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirce bayan hakan daga cikin ku faqad dalla sawa as-sabil to haqiqan ya bata hanya madaidaiciya ya saki tafarki madaidaici ina fatan mun gane wannan aya tana magana ne game da mutanen da annabi Musa ya zaɓa guda goma sha biyu daga cikin manya-manya mutanen banu Isra'il, wanda aka so a tura su a ƙasan Kudus don su je su leƙa su ga yadda yanayin yake da me ke kasancewa a can. To da za su tafiya sai Allah ya ɗauki alƙawali ƙwarara a kansu. Daga cikin alƙawallan shi ne su tsaye da sallah. su kiyaye sallah kan lokacinta da yadda aka hore su su yi ta sannan su ba da zakar dukiyoyinsu sannan su yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya kuma su girmama manzannin Allah su taimake su sannan su dinga ayyukan alheri daban-daban sadakoki da makamantansu in sun yi hakan za su haɗu da taimakon Allah za su haɗu da nasarar Allah saboda wurin da aka tura su don su yi leƙe ne su gano yadda yanayin yake da mutanen yaya suke saboda za a shiri na musamman domin kai musu farmaki da yin jihadi a cikin ƙasa ina fatan mun gaya sai Allah ya ce فبما نقضهم ميثاقهم لأناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على طائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون to wannan alkawarin da Allah ya kulla da su sun cika ko ba su cika ba Allah ya ce fa bima naqadhihim mithaqahum sababin warware alkawalinsu da suka kenan kaga ba su cika alkawali karshe warware alkawali suka yi saboda haka sabon sai yake so yahudawa Allah ya ce fa bima naqadhihim mithaqaw sababin warware alkawalinsu da suka yi la'annahu sai muka tsine musu albarka muka kore su daga barin rahama waj'alna qulubuhum qasiya muka mayar da zukatansu suka kasance qasiya ke kasassun zukata busassu ta yadda alkhairi ba zai iya shiga cikinta ba ta yadda kuma wa'azin mai wa'azi ko jan mai hankalin mai hankali ba zai amfane su yuharrifuna alkalima amma wadi'i sun kasance suna canza kalmomi daga barin wurinsu yawana littafin da aka samka musu na attaura sai su canza wata kalma a madadin wata kalma suna sake zancen Allah suna sa zancen da suka ga dama a ciki ko kuma suna fasarta shi da ma'ana wadda ta dace da soye-soyen zukatansu ba irin ma'anar da Allah ya sabkar da littafin a kai ba wa nasu hazzan mimma zukiru bi sai suka manta wani kaso mai yawa mimma zukiru bihi daga cikin abin da ake gargadin su ana horon su da aikata shi suka yi banza da shi suka kyale wala tazalu tattalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum wala tazalu ba za ka gushe ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tattalu ala kha'inatin minhum kana leka wani bangare daga cikin mayaudara daga cikin su da irin yaudarar da suke maka kai da sahabbanka illa qalilan minhum sai fa yan kadan daga cikin su ne mutanen kwarai fa'fu anhum to irin mutanen kwarai da ke kaɗan daga cikinsu fafu anhum yi musu rangwame wasfah ka wadda kai kyale su inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa wa min alladhina qalu inna nasara suna daga cikin waɗanda suka ce mu ne nasara mu ne mabiya annabi Isa na gaskiya akhadna mithaqahu su ma mun rike alƙawalinsu tsakankaninmu da su fana su hazzan mimma zukiru bi su ma sai suka manta da dama daga cikin abin da aka gargade su aka musu wa'azi da shi ba su aikata ba shine fana su hazzan mimma zukiru bi fa aghraina bainahum al'adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah sai muka sanya musu al'adawa adawa tsakankaninsu wal baghdha'a da kyashin juna tsakankaninsu ila yawmil qiyama ya zuwa tashi alqiyama shi yasa zaka samu kungiyoyin kristoci daban-daban ne wurin bautar su ma daban-daban ne kuma ba sa shiri har yau har gobe zuwa tashi alqiyama kamar yadda Allah ya bada labari sakamakon abin da suka yi na kafirce mu Allah da masanya littafin Allah da kuma kin bin dokokin Allah sai Allah ya shibka adawa da kiyayya tsakankanin su zuwa tashi alqiyama fa aghrina bainahum al-adawata al-baghdha ila yawm al-qiyamah wasaufa yunabbi'uhum Allah bima kanu yas'un da sannu Allah zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa a nan gidan duniya bi ma'ana zai musu hisabi ya kama su akan laifukan ayyukan da suke aikatawa sai Allah ya ce يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير مما كنتم تخفون مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مم.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah ya ce ya ahlal kitab ya ku wanda aka bai wa littahi na Yahudawa da Nasaru kenan qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab haqiqan manzon mu yazo muku yubayyinu lakum kathira yana bayyana muku ababe da dama mimma kuntum tukhfuna min alkitab daga cikin abinda kuka kasance kuna boyewa a cikin littafi ya mana duk abin da kuke boyewa a cikin attaura da abin da kuke boyewa a cikin injila manzanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo muku yana bayyana muku da dama daga cikin ababen da kuke boyewa ku din kun sani kun kuma fin- kun fahimci haka nan kin wa ya'fu an kathir annabi ma yakan kawar da kai daga da dama daga cikin ababen da kuke boyewa baya kula da su saboda karamcin muhimmancin su qad ja'akum minallahi nuru haqiqan ya zo muku daga Allah wani haske na musamman wa kitabun mubin da littahi mabayani mabayani da wanda da yake bayyana da abin da ke cikin shi na gaskiya ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allah yakan shiryas da wannan littahi man ittaba ridwanahu duk wanda ya bi shiryar Allah ya bi duk abin da ke yardar da Allah madaukakin sarki subul salam Allah yakan shiryar da shi hanyoyi na shirya wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma ya fitar da su daga duffai ila an-nur zuwa ga haske bi idnihi da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma ya shiryar da su ya zuwa tafarki madaidaici sai Allah ya ce لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Allah madaukakin sarki yace da qarka faral ladina qalu inna Allah huwal masih bin maryam hakikan sun kafirta waɗannan wanda suka ce lalle Allah shine masihu dan maryam suna nihin annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ce duk wanda suka faɗa hakan sun kafirta kafirai qul kace musu manzon Allah faman yamliku min Allah shay'an wane ne yake mallaka tare da Allah wani abu ko ma menene da zai iya bada kariya da shi in arada an yuhlika almasih ibn maryam idan Allah ya nufaci ya halakar da masihu dan maryam bi ma'ana ya kashe shi wa ummuhu ko ya kashe mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'a ko kuma ya kashe wanda ke cikin doron ƙasa gaba ɗayansu in Allah ya ga damar yin haka to wane ne wanda ya iya mallakan wani abu na ba da kariya da zai ba da kariya idan Allah ya so yi haka akwai shi babu shi wanda ke nuna uluhiyya ta Allah ce shi kaɗai subhanahu wa ta'ala banda Allah babu wani Allah shi kaɗai yake subhanahu wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ard ku sani cewa mulkin sammai wal ardi da kasai lillahi na Allah ne shi kadai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakankanin su ya khaluqu ma yasha Allah yakan halicci abin da ya ga dama daga cin halittarsa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa ga komai subhanahu wataala gawana komai da komai na Allah ne mallakar sani baya da abokin tarayya cikin mallakar daidai da misƙali zarratin komai mulkin Allah ne shi ya halice su kuma nasa ne ta ya za ku ce a isa Allah ne isa ɗaya ne daga cikin bayan Allah Allah shi ke halitta abin da ya ga dama kawai don Allah ya samar da shi ba tare da uba ba shi kenan sai kuma ya shi Allah abin bauta shi ne abin mamaki ko ko annabi adam da aka samar da shi ba tare da uwa ba tare da uba ba shi kadai ne abin mamaki ko hawa'u da aka haife ta ita kuma da uba ba tare da uwa ba dan misu ba su zama to alloli ko bayan Allah ba ai annabi isa alaihi salatu wassalam baya da bambanci baya da bambanci da annabi adam alaihi salatu wassalam inna mathala isa isa inda Allah ka mathali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله ya halicce shi da ƙasa ne sannan yace da shi kun kasance fakana sai kasance haka annabi Isa ma Allah ya halicce shi fa qullahu fa qala kun kana yace da shi kasance kasance kenan bawon Allah ne manzon Allah ne ba wai Allah bane ba ina fatan mun gane wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u yahudawa da nasaru suka ce nahanu abna'ullahi mu din fa ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu mu kuma masoya ne ga Allah madaukakin sarki qul annabi kace musu falima yu'adhibukum bi dhunubikum to me yasa Allah ke azabtar da ku da zanuban da kuke aikatawa inda gaske ku ƴaƴan Allah ne masoyan Allah ne ai masoyi baya azabtar da masoyinsa me yasa yake azabtar da ku sakamakon laifin da kuke aikatawa bal antum basharun mimman khalaq bal ba gaskiya bane ba ku ku ƴan ba ƴaƴan Allah bane ba kun ba masoyansa bane antum basharun mimman khalaq ku din mutane ne daga cikin mutanen da Allah ya halitta ba ku da bambanci da sauran mutane yaghfiru liman yasha Allah yakan yi gafara ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda ya so daga cikin bayinsa walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kuma mulkun sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su lillahi na Allah ne shi kaɗai bai da abokin tarayya wa ilaihi al-masir ya zuwa gare shi ne makomako gaba da sai Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب يا قوان لأك بي وللتاهي قد جاءكم رسولنا حقيقة منظم يازومك يبين لكم على فترة من الرسل yana muku bayani duk da ya zo ne bisa garata mai nisa na yankewan manzanni da aka samu an ta ƙulu ma ja ana min bashirin wala nadir ya zo muku ne don karku ce ba wanda ya zo mana na mai gargaɗi ko mai bushara faƙar ja akun bashirin wa nadir haƙiƙan mai bushara ya zo muku kuma mai gargaɗi ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne bisa ga dukkan komai da komai sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندعو لها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يطيحون في الأرض أربعين سنة يطيفون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Allah ce wa wa idh qala Musa da qaumi tanamu al'ummaka yayin da annabi Musa yace da mutanansa ya qaum ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah madaukakin sarki a gare ku idh ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ya sanya annabawa fikum a cikin ku wa ja'alakum muluka sannan Allah ya sanya ku mutane ne masu mulki mutane ne masu matsayi wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin sannan ya ba ku irin abin da bai ba kowa ba daga cikin mutanen zamanin ku Allah ya muku ni'imomi masu yawa ya zabi annabawa da dama a cikin ku ya ba ku mulki ya ba ku lafiya ya muku ababe da dama wanda ya kamata ku mishi godiya akan wannan ni'imomin da ya muku ya qaum ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ku tashi ku shiga wannan kasan mai tsarki allati kataba Allahu lakum wadda Allah ya wajabta muku cewa ku je ku shige ta wala tartaddu ala adbarikum kada ku dawo akan bayanku fatanqalibu khasirin sai ku dawo kuna masu khasara kuna masu tabiwa gana ku shirya ku kimtsa ku fita dan yin jihadi a cikin wannan kasar ku karkashe wanda ke cikinta wanda suka kafirce mu Allah ku ku zauna ku bauta mu Allah madaukakin sarki subhanahu wataala a cikin wannan kasa mai sarki ita ce kasan me yake ce mata masallacin Qudus kenan qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa inna fiha qauman jabbari ka sani fa a cikin wannan ƙasa akwai wasu mutane masu ƙarfin gaske wa inna lan nadkhulaha mu kan ba za mu ci za mu je mu shige ta ba dan mu yake su hatta ya khuruju minha har sai sun fita da kansu daga cikin wannan ƙasa fa'in ya kharuju minha idan suka fita da kansu suka bar ƙasa fa'in na dakhilun to a wannan lokacin mu kam sai mu shiga. Kai ka taɓa ganin haka, a tura ku guje jihadi don yaƙin kafarai, sai kun yaƙe su ne ku tsabtace ƙasar daga dattinsu da ƙazamtarsu sannan ku ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki a ƙasar, ku ce ba za ku shiga ba saboda kasance su mutane ne masu ƙarfi, mutane ne masu ƙarfi, mutane ne masu shiri, mu ba za mu shiga ba sai in za su fita su da kansu sannan mu shiga dama haka ake ya ka kasar kafirai su fita da kansu ku shiga kaga wannan shi ke nuna girman kai da taurin kai irin na banu isra'ila sai da aka tana musu ni'imomi da dama da aka yi a kansu wanda ni'imomin zai sa su gode ma Allah na daga cikin godiyar Allah abinda aka ce su yi su aikata abinda aka ce su nisanta su yi kokarin nisanta su amma kaji amsar da suka ba annabi Musa bayan ya ce su je su shiga su kai farmaki ga kafaran in yasu su samu su zamna a cikin gar suka ce a'a cikin garin akwai manya-manyan mutane masu ƙarfi don haka mu ba za mu shiga garin ba in kaga mun shiga su sun fata in ko suka fata tabbat mu za mu je mu zauna qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim sai mutum biyu daga cikin masu shin tsoron Allah an'ama Allahu alaihima wanda Allah ya musu ni'ima daga cikin jama'a suka ce da su udkhulu alaihimul bab ku tashi ku shige su ku shiga ta kofa akan su ku kai musu farmaki fa idza dakhaltumuhu idan kuka shiga garin ta wannan kofar kuka kai musu farmaki fa innakum ghalibun tabbat kinku za ku samu nasara za ku samu galaba a kansu wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kuma ga Allah ne kamata a ce kun dogara inda gaske ku irin masu imani ne ina fatan mun gane daidai wannan wurin yana sai nan tambihi game da issoshi da dama daga cikin malamai da suke karanta wannan Isra'iliya ta karkashin wannan labarin na mutanen nan wasu sai kaga suna ba da labarin ha irin girman su da yadda jikin su yake wanda alkur'ani ko suna bata ba da labarin su sai kajo suna cewa wasu mutane ne katta wanda sai mutum goma su shiga cikin gashin kansu wani kuma a ce da rana ma yake da rana yake gasa kifi saboda girma da makamantansu wannan duka isra'iliyata ne ma anzalallahu biya min safa mutane ne dai masu karfin jiki kuma suna da tanadi na yaki ina fatan mun gane amma a ce irin yadda sifar su kaza da kaza take duka wannan karerai ne bai tabbata ina fatan mun gane sai mutanen nan guda biyu suka ce da su wanda mutanen su suna jin tsoron Allah kuma Allah ya musu ni'ima ba su kafirce ma ni'imomin Allah ba suka ce muna ba ku shawara ku kimtsa ku shiga ta kofar masallacin ku kai musu farmaki ko ta kofar garin in dai kuka kai musu farmaki Allah zai ba ku rinjaye da nasara a kansu kuma ga Allah ya kamata ku dogara inda gaske ku masu imani sau da duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai taimake shi Allah ba zai walakantar da shi kuma idan Allah ya ce ku yi ku yi Allah da ya ɗauki alƙawarin zai ba ku kariya zai ba ku Allah da ya ɗauki alƙawarin zai ba ku nasara zai ba ku ina fata mun gane amma kaga sai suka mushi wanga maganganun wanda ba su dace ba sabanin annabi Muhammad da sahabbansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yakin badar yakin badar ba yaki bane da aka kimtsa aka shirya dan aje a yi shi annabi ya ji labarin ayari na mutanen makka da ke ɗauke da dukiya ta kasuwancinsu ga sanan sun to daga ƙasar sham za su ratsa ta garin madina ta wani yanki na garin madina su shi garin makka sun je sun ci kasuwa to ga shana cikin hali na yaƙi dama su suka koro annabi da sahabbansa daga garin makka suka dawo madina suka baro dukiyoyinsu da komi da komi a can da suka ji labarin hakan suka ce bari mu tarbe su mu kame dukiyoyinmu nasu a madadin dukiyoyinmu da muka baro garin makka kuma suna da yancin su yi haka sau idan an riga an kulla yaƙi tsakankanin ƙasa da ƙasa to ko da yaushe ana cikin kimtsi duk wanda ya samu ɗan uwan gudan zai iya kashe shi zai iya kame shi a matsayin fursunan yaƙi annabi da ya ji hakan sai ce wata tawaga daga cikin mutane su taso dan a tarbe shi a amshe wannan dukiya shikenan suka to da su ci mutum 300 da wani shawon abu ba suka to kan hanya ana tahe ana tahe za a tarbi Abu Sufyan yana kwashe da ayarin dukiyoyin Qurayshawa da yake su ma Laraba a da in suna tahiya kullun suna da dan aiki da dan leken asirin me ke faruwa kan hanyoyin su su je gida to yana dan tura dan bincike shi ma har yayi shi'urin cewa tabbat annabi na nan tahi da sahabban shi za su kama shi nan da na ya tura wasiƙa zuwa garin makka cewa mutanen makka ku kiyaye ga annabi nan da sabban shi sun farma za su farma dukiyoyinku su kame don haka ku san dabarar da zagu ku zo ku tsare dukiyoyinku labari ya isa mu mutanen makka mutanen makka da suka ji wanga labarin su su kuma sai suka yi shelan yaƙi suka shirya kwansu da kwalkwatarsu suka ɗauki duk wani abin da ya kamata a ɗauka domin tattali da shiri na yaƙi suka hito shi kuma lokacin sai ya sake hanya ya samu taɓarauniyar hanya da ba a sani ba sai ya silali da ya samu ya ga ya kubuta sai ya tura wasiƙa cewa shi kenan kuna iya ku koma duke ku ta kubuta abu jahali ce ina Allah ya sai mun je bada sai an yanka raƙumma sai an sha giya sai mun ba annabi da sahabbansa darasin da ba za su manta ba ashe shi ne gawo farko suka taho suka dirka ko suka taho annabi da sahabbansa yanzu labari ya ishe su cewa dukiyar da ta kubuta bayan ta kubuta ga kafaran makanan kunsu da farkota su sun yi to za a gubza yaki annabi sai ke shawara sahabbansa me ya kamata a yi me ya kamata a yi in yayi magana abubakar ya tashi yi magana umar ya tashi yi magana suna karfafa shi suna kwashi goyin baya shi kuma annabi so yake mutanen madina su yi magana ya ƙara tambaya ƙureshawa suka ba shi amsa suka ƙara ba shi amsa ya ƙara tambaya har mutanen madina suka fahimci da su yake ɗaya daga cikinsu ya tashi ya ce mu annabi ka kusa da mu duk inda za ka je za mu shi suka fito aka yi karan batta ga annabi ga ƙureshawan maka annabi ya daga hannun shi yana roƙo yana roƙo yana roƙon Allah Allah ya ba su nasara ya Allah waga yar tawagar da ke tare da idan aka karkashe su ya Allah ba za abota maka ba a doron ƙasa ba yana ta magiya har mayafinsa ya faɗi abubakar ya ɗauki mayafinsa ya maida masa ya ce kiran da kake ma Allah ya wadace ka Allah zai baka nasara ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون shine sai Allah yake tana musu ni'imar da ya musu ke cewa hakikan Allah shi ba ku nasara a ranar Badar ku ji tsoron Allah hakan zai sa ku ji tsoron ku gode ma Allah nan da nan Allah ya sabko mala'iku suka kama mu manzon Allah aka yi yakin Badar su kafirai idan suka hangi annabi da sahabban su sai su gansu ƴan tsararo ta yadda ganin suke da an zabara guda za su gama da su to kenan Allah dama ya soye wannan haɗin domin a bambance a haɗin tauhidi da wanda yake masu shirka Allah ya wannan haɗin Allah ya ba su nasara akan kafaran makka suka karkashe su gaba ɗaya suka kama mutum saba'in daga cikinsu suka karkashe mutum saba'in daga cikinsu abu jahal a ran nan bai koma ba duka wasu manya-manyan kafaran makka da suke faɗa aji ba wanda ya koma daga cikinsu kuma dama sai da annabi ya dinga gwadin ga inda za a kashe suna kayan ma a fara jihadi wanga wurin wani zai faɗi nan wanga wurin ma wani zai faɗi nan ƙarshe duk suka mutu Allah ya ba annabi nasara da safansa to da a ce su ma waɗanga mutanen na annabi Musa alaihi salatu wassalam sun masa da'a sun yi biyayya da Allah ya ba su nasara akan abokanan adawarsu to amma da ke mutane ne marasa ladabi kashi abin da suke gaya annabinsu ina fata mun gane shi yasa mutanen nan guda biyu suka ce da su ku shiga ku kai musu farmaki ta kofa idan kuka shiga ta wannan kofa ko kai musu farmaki fa innakum ghalibun tabbat za ku samu nasara akan su wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku yi dogaro inda gaske ku masu imani qalu sai suka ce ya Musa ka sani fa ya kai annabi Musa inna lan nadkhulaha abadan ma da mufiya mu dan ba za mu taba shiga garin ba mutuka su suna cikin garin inna lan nadkhulaha abadan ma da mufiha ba za mu shiga a cikin garin ba har abadan mutuka su suna cikin wannan ga fadhhab anta wa rabbuka faqatila dan haka da kai da ubangijinka ku je ku yake su fa inna hahuna qa'idun mu muna nan zamu na ba inda zamu tafiya kaje magana da suka gaya ma annabin su ta rashin ladabi saboda yahudawa akwai rashin kunya tare da su mutane ne wanda ba sa da kunya mutane ne masu taurin kai ko mutane ne matsorata haka tarihin su yake a da haka tarihin su yake har a yanzu ka gaya mini kasar da yahudawa suke hitawa su yaƙa gaba da gaba makami da makami babu sai dai salabe daga cikin garinsa su halbe ko kawai aikinsa kenan sai yaudara sai ha'inci sai cuta sai munafici haka tabi'arsa take suka ce da shi mu za mu je mu yake su matuƙa suna cikin garin har abada dan haka da kai da ubangijin ka kuje ku yake su inna hahuna qa'idun mu muna nan zaman mu ba za mu shi qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi a wannan lokacin annabi Musa ya daga hannun shi zuwa ga Allah yace ya rabbi ya ubangijina inni la amliku ni kan bin mallaka komai illa nafsi sai kaina wa akhi da dan uwana fafarku bainana wa bainal qaumil fasiqin dan haka ya Allah ka rabe tsakankanin mu da mutanen da yake fasikai kenan yayi addu'a akan mutanansa qala sai Allah ya ce da annabi Musa ya karbi addu'ar sakiya fa innaha muharramatun alaihim 40 sana ka sani cewa wannan kasar muharramatun alaihim haramun ne a gare su ba za su taɓa shigarta ba arba'ina sana sai sun shekara arba'in ya tiho na fil'ar suna nan suna ta zagaye suna tiha a cikin doron ƙasa falata asa alal qawmil fasiqin dan haka karka yi bakin ciki ko damuwa akan mutanen da yake fasikai ne sai Allah ya ce واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال إنما قال إنما يتقبل الله من المتقين